الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram abinda za mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna idan ba a manta muna cikin babu salatul idaini babu bayani akan sallar idi guda biyu ta sallah karama da babba a yau za mu tashi hadisi na 489 wa an ibn abbasin ina ji shine ko yayi shine ko wa an ibn abbas wa an ibn umar wa an ibn umar na'am kenan 488 jayyid maliki cewa wa an ibn umar radiyallahu anhu ko anhuma kana annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance wa abubakar da abubakar wa umar da umar yusalluna al-idaini suna sallatar idi guda biyu qabla al-khutbah kamin huduba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin kina wannan hadisin me yake nuna muna ashe ita sallah ta idi hudubar ta ana yin ta ne bayan an kare sallah kinan idan aka kare sallah sai ayi hudu ba wannan kinan shine ba a samu wanda ya saba ma wannan ba sai a lokacin daula ta umawiyya ɗaya daga cikin khalifofin su an samu lokacin sallah yayi ta idi ya zo marmakon ya hau ya fara sallah sai ya hau akan mimbari zai fara hudu ba inda sai da aka samu ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye rike masa riga da ya rike masa riga sai ya jaye rigar tasa ya haye mimbari ma'ana ya rike masa riga da sunan ya hana sa bayan an kare sai yake cewa baddaltum wallahi na rantsi da Allah kun canza ba haka manzon Allah ya kasance yana yi ba kina wannan sai nuna cewa sallar idi sunna shine ayi ta hudu ba ayi ta kamin ayi sallah bayan an yi sallah kishiyar kenan sallami sallar juma'a wannan shine kenan sannan mun gani aje akan cewa ita hudu ba ta idi ba dole bace domin so da manzo Allah an kare hudu bar sai ya ce wanda yake so ya tsaya saurara wanda yake so ya tahiyar shi amma mutum ya tsaya shi ya himi shi yahi alkhairi shi daga cikin wancan khalifan da yayi sallah da yayi hudu ba kamin sallah daga baya da aka kare sallah sai ya ce abin da yasa na fara yin hudu ba kamin in yi sallah shine dan saboda in an kare sallah kowa tahiyar shi yake sai sahabin ya maida mishi raddi ya ce to ai dama sauraron hudu barba dole ba ne ko manzo Allah in ya fara sai zai yana cewa wanda yake so ya tsaya saurara kenan dai a takaice hudu bar idi ana yin ta ne bayan an kare sallah kamar yadda dama ita ma sallar juma'a yadda muka gani a can da sai an yi sallah ake mi ake hudu ba daga baya sai aka canza sai an yi hudu ba sannan sai a yi sallah malai cewa an ibni abbasin daga ibnu abbas annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa salla yawmal eid raka'ataini ya sallata a ranar idi raka'o'i guda biyu walam yusalli qablaha wala ba'daha bai yi salla ba kamin ta ko bayan ta akhrajahu sab'a marawaita hadisin nan guda bakwai suka rawaito wannan hadisin ma'ana wannan hadisi na nuna cewa ashe idi ba ta da nafila ba a yi mata nafila ma'ana ka zo wajen idi kamin ka zamna kai nafila a'a ba a yin haka sai idan ya kasance a masallaci ne ake ake idin idan a masallaci ne to wannan in ka zo ba za ka zamna ba za ka yi tahiyatul masjid amma a wajen masallaci ko a hili idan ka zo za ka zamna ne kawai kai ta kabbarori Allahu akbar Allahu akbar har zuwa ƙarshe jayyid malai ce wa anhu har yanzu da gare sa shi ibnu abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم lallai manzon Allah sallal ida bila adhanin ya yi sallar idi ba tare da kiran sallah ba wala iqamatin kun ba tare da iqama ba akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa asluhu fil bukhari asalin hadisin yana a cikin sahihul bukhari wannan hadisin yake nunawa sallar idi ba ta da mi ba ta da kiran sallah ba ta da iqama wannan shine kenan kenan duk wanda ya kiran sallah ko ta da iqama a sallar idi yayi bid'a sai idan bai sani ba ko an taba yin wani lada ne ko sai da ya fara hudu sai da ya fara iqama sannan aka tsaida shi an gane da kyau ko jayyid ya san kanshi hmm? kuskure ne mantuwa ne na san bai sani ba kun san irin wannan mutum ya saba shine lada ne kenan yana ganin liman ya zo sai fara iqama wannan shine kenan afallahu amma salaf wa an abi sa'id daga abu sa'id qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance la yusalli qabla al-eid shay'an baya sallar komai kamin idi fa idza raja'a ila manzilihi sai dai idan ya koma a gidansa صلى ركعتين ينا صلاة ركو إيقودا بيو رواه ابن ماجه الإمام ابن ماجه يروي توسا بإسناد حسن دسنة دي ميكو كنا وانا حديث سينونا ko mutum zai yi nafila to ba zai yi ta a wajen idin ba zai koma a gida ne sai ya yi mi sai ya yi ta an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid mala yace wa anhu ha yanzu daga yasa shi abu sa'id qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance ya khuruju yawmal fitri yana huta a ranar sallah karama wal adha da ranar sallah babba ila al musalla zuwa al musalla al musalla shine wurin da ake yin sallah al masjid shine wuri wanda aka tanada kawai dan yin sallah shine bambanci al musalla ko da an kewaye sa idan kasance babu limami tsayayye ba a ce masa masjid sai dai a ce masa musalla amma duk wurin da aka kewaye yana da limami tsayayye to wannan ana ce mishi masjid an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan manzo Allah yana huta ranar ranar sallah karama da babba zuwa wurin sallah wurin sallar idi wa awwalu shay'in yabda'u bihi salah farkon abin da yake farawa in ya je shine sallah thumma yansarifu sannan sai ya sallame fa yaqumu muqabilan nasi sai ya tashi yana fuskantar mutane wannasu ala sufufihim mutane suna akan sahunsu ma'ana mutane suna wurinsu faya'izuhum sai ya musu wa'azi wa ya'muruhum ya umurce su muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin mafi girman abin da wannan hadisi ke karantar da mu shine ashe sunna sallar idi ayi ta ina ayi ta a wajen gari domin wurin da manzo Allah yake sallah shi wuri ne musamman a wajen a ƙarshen Madina yake ba ma a cikin me yake da suna masallaci ba kenan sai nuna cewa sallar idi sunna shine a yi ta a wajen masallaci ko kuma a yi ta a wajen gari shi ma shine aka hiso in babu wajen masallaci in babu a yi ta a cikin masallaci wannan shine kenan wuri guda ne malamai suka hihita sallar idi a yi ta cikin masallaci shine wajen masallacin harami masallacin ka'aba shi babu inda ya dacewa a yi sallar idi in ba ina ba in ba nan ba don babu wurin da ya yi wannan wurin mai tsada ya yi shi daraja to shi yasa a wajen ka'aba shi ana yin ta a cikin ka'aba ba a huta waje amma sauran wurare wanda ba nan ba to abinda aka yi so a yi ta a wajen gari malamai suka ce hikimar yin ta a wajen gari shine idan aka yi ta a wajen gari kai kawo mutane zai yawa a ranar idi to shi kuma wannan kai kawo kin yana nuna karhin musulunci yana tsoratar da makiya to shi sa aka sunnanta wannan bayan wannan kuma an sunanta haka ne don saboda mafi yawancin ibada idan ka san da sai ka yi tahiya mai nisa kamin ka kai ta za ka yi shiri tun da wuri don saboda ka je to wannan kenan zai karfafa mutane wajen su yi shiri zuwa wannan mekir suna wannan idikin daga cikin hikima kuma shine hanyoyin nan da za a bi su zamanto suna ma mutane shaida tun da izin za a je ana kabbara allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun idan kuka kare sallah idan kuka kare azumi ku yi kabbara ma'ana kabbara wannan da ake ta farko da in ce an ga wata idan wannan kabbarar da ake yi har za a je a wajen idi ana yin ta ana tahi ana yi to wannan hanyoyin suna ma mutane shaida domin ya zo a hadisi ya zo a alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma'idhin tuhaddithu al- yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha ranan da ƙasa za ta ba da labarinta malamai suka ce akhbaraha ai ma amila al-abdu alaiha shine abun da bawaye akanta ko abun da bayu suka yi akanta shi yasa ya zo a athar akan cewa idan mutunan kirki ya shiga- ya- ya rasu ƙasa tana yin kuka idan mutunan kirki ya rasu kukan mi take na farko shine mutanen mutane masu aikin alkhairi akan ta sun yi mi sun rage kuka na biyu da take yi shine tana ganin an kawo ta a cikinsa an kawo shi a cikinta ita kuma kasanta wuri ne mai zahi an gane da kyau ko kenan ba za ta so ba a ce yana a cikinta don saboda za ta takura mishi duk da yake daga baya allah maɗaukakin zai sarki zai mi zai faɗaɗa mishi wannan wurin idan mutumin banza ya rasu za ta yi mi za ta yi murna murna guda biyu take yi murna ta farko shine fasikai masu ta'addanci akan ta sun yi mi sun rage murna ta biyu shine yanzu ta samu dama ita ma za ta rama abin da yake mata shi yasa abin na farko da za ta yi da an sa shi a cikin kabari ya za ta yi za ta matse sai ya kasance gaba ɗayan jikinsa ya matse da juna kawan masa wannan shine kenan murna da take kenan za ta rama ba a ɗazu yana ah, kamin ya mutu ba yana mata abin da yake so a kai to wannan shine kenan shine ma'ana eh, wa- me yake da suna yawma idin tuhaddithu akhbaraha jayyid kenan wannan yana daga cikin hikimar ta huta a wajen gari a yi idi don saboda ƙasa ta yi shaida jayyid a hadisi na gama yake cewa wa an amru bin shu'aibin an abihi an karɓo daga amru bin shu'aib daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa kwale ya ce ƙala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce at-takbiru fil fitri sab'un fil ula kabbarar da ake a cikin sallar idi sallah karama kabbara guda hudu ce a raka'a ta farko eh, guda bakwai a raka'a ta farko wa khamsun fil akhirah sai kuma raka'a sai kuma sujada eh, kabbara guda biyar a raka'a ta ƙarshe wal qira'atu ba'dahuma da kuma karatu a bayansu kiltaihima su duka biyun akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa naqala tirmidhi an al-bukhari tashihahu al-imam tirmidhi ya nakalto daga imam al-bukhari akan cewa hadisi ne ingantacce kina wannan hadisi me yake nunawa kabbarorin da ake a cikin sallar idi kabbara guda bakwai ne a raka'a ta farko hada takbiratul ihram sai kabbara ta biyu ko kuma raka'a ta biyu lokacin da aka taso kamin a fara karatu sai ai kabbara guda nawa kabbara guda biyar hada kabbara ta tasowa wannan shine kenan abin da wannan hadisin yake nunawa wannan kuma kabbarorin su ne suka bambanta sallar idi da sauran salloli wannan kabbarorin da ake yi guda bakwai a raka'a ta farko guda biyar a raka'a ta nawa a raka'a ta biyu jayyid malai ce wa an abi waqidin al-laythi daga abi waqid al-laythi qala yace kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fil adha wal fitri manzo Allah ya kasance yana karatu a sallah karama da sallah babba bi qaf yana karanta qaf a raka'a ta farko wa iqtaraba da kuma suratu iqtarabati sa'a akhrajahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin kina wannan hadisin yana nuna mana cewa yana daga cikin sunna a ranar idi ranar sallah liman ya karanta wannan sallolin wannan wannan surorin raka'a ta farko suratul qaf raka'a ta biyu suratul qamar wannan shine kenan jayyid nan kun gani mafi yawancin hadisi idan ya zo surori baya baya ganyen da sunan surorin yake sai dai a zano farkon surori an gane da kyau ko kun gani aka ce qaf waqtaraba amma da asali mu ne da zamu ce suratu qaf da suratu al-qamar akwai kaida a wajen malaman me yake da suna ulumul qur'an suke cewa fawatihu suwari asma'ul laha fawatihu suwari asma'ul laha kowace sura alal akalla tana da suna biyu suna wanda ake rubuta a can sama da abun da ake fara gai a cikin surar shi ma sunanta ne nun mai sunan surar suratul qalam to ya halitta kace suratul nun an gane da kyau ko wanda bai san wannan ka'idar ba in ya ji malam na cewa suratu suratu amma suratu sabbi an gane da kyau ko suratu hal ataka sai a ce ka ku jira Allah wancan jahili ko sunan sauri bai sani ba alhali kai ne jahili an gane da kyau ko shine a hadisi mafi yawanci da wuya kai ji sura an ambace ta da irin wannan sunan da ake sa a sama kenan fawatihu suwari asma'ul laha ma'ana farkon sura sunanta ne wannan shine kenan malai yake cewa an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza kana yawmul idi idan ya kasance a ranar idi khalafa at-tariqa yana caccanza hanya akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya hutar da shi wali abi daud ga riwaya ta imamu abu daud an ibn umar daga ibn umar nahwuhu makamancinsa wannan hadisi mun yi bayanin sa a wancan karin akan cewa manuwa ta canza hanya shine mi dan wuraren da za su yi maka shaida su mi su yawaita an gane da kyau ko bayan wannan kuma malamai suka ce hikimar shine dan saboda hanyoyin da zaka biyo ka gamu da wasu kai musu sallama lokacin da ka biyo wannan hanyar ka gamu da 'yan hanyar ka musu sallama lokacin da za ka komawa sai ka bi wata hanyar wa'annan su kuma sai ka yi musu mami su ma ka yi musu sallama wannan shine kenan kenan wannan sunna ne ba dole bane mala yace wa an anas qala daga anas ya ce qadima rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al madinata manzo Allah ya zo madina wa lahum yawmani yal'abuna fihima suna da kwanaki guda biyu da suke wasa a ciki faƙala sai ce ƙad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Allah ya canza muku da wanda suka hi su alkhairi yawmal adha wa yawmal fitri ranar sallah babba da ranar sallah karama akhrajahu abu dawud abu dawud ya hitar da wannan hadisin wan nasa'i da imamun nasa'i bi isnadin sahihin da sanadi mai kyau wannan hadisi me yake nuna muna mu musulmai ranakun sallah mu guda biyu ne kawai bayan ta juma'a shine ranar sallah babba da ranar sallah karama malamai suka ce ta wannan hanyar hadisin ana ganewa da cewa ashe min mumayyizatil eid al-la'ib yana daga cikin abin da ake a ranar idi shine wasa an gane da kyau ko har ma kiɗa ya halatta ai a ranar idi amma ba ga kowa ba mata aka halatta ma shi ma da sharaɗi in ba za a samu cakuɗaɗɗuniya ba ya zo a hadisi wata ran a ranar idi manzo Allah ya ya shigo gida sai ya isko Aisha zamne da ita da wasu 'yan mata suna kiɗi an gane da kyau ko manzo Allah na shigowa sai bai musu magana ba ma'ana bai hana su ba ya je ya kwanta sai dai juya huskar sai na kallon bangon gina su kuma ya bar suna wasan su suna kiɗi suna waƙe manzo Allah na nan kwance sai ga Abubakar ya shigo abubakar na shigowa sai ce a mizmari shaitani fi baiti rasulillah sallallahu alaihi wasallam sautin shaitan za a kawo gidan manzon Allah sai manzon Allah ya ce da'ahuma li ta'lama yahudun anna fi dinina fusha ka kyale su dan yahuda su san da mu ma a cikin addinin mu wataran akwai dan shagali an gaya da kyau ko ba kullum bane za a yi ta kuka wannan shine akwai dan shagali lita'lama yahudun anna fi dinina fusha manzo Allah ya ce a kyale su kuma a ranar idi wata ran manzo Allah yakan jawo Aisha ya labe make da suna kaman ya sa ta a bayan shi ta aza hannunta akan kahwadar shi tana kallon wasa da yara suke yi a cikin masallacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuna kenan wannan wasannin da muka saba al'ada ana yi musamman garkar sarki ko yanzu babu wannan yanzu sai ta shedance ake yi shine sai dai a taru me yake da suna a gidan a gidan rawa a yi rawa a gayyato mawaka da abin da ya kama da haka amma a can da garkar sarki ne ake taruwa a yi irin wannan wasannin na sukuwa ko kuma irin wasanni na abin da ya kama da haka ba kawai ko ina kauye ne an gane da kyau ko wannan shine kenan zandar misal da magaran kauye ce ba kauye bace ko a zahiri me ake ja ba kauye bace ko to ba akwai gidan sarki ba lokacin ma ana haka nan ko har yanzu ma ana yin haka nan kenan ba sai kauye ba jayyid a takaice dai a ranar idi babu lahiyin wasa amma sai dai a kiyaye a me yake da suna kada sabon Allah ya shiga a cikin wasar irin cakuduwa da kuma nuna nuna tsiraici duka wannan bai dace ba akwai wasu yan samari da suka da suka birge ni a nan yamai da suke waken musulunci masha Allah daga cikinsu akwai wanda na san shi tare ma muka yi karatu ana ce mishi abdul wadud suna daga cikin da suke wannan wannan wake-waken na duk sallah suna gayyato 'yan yara yara da, da mata a zo a ccoj a zamna suna wannan waken na musulunci wanda babu kiɗa a ciki sannan kuma babu cakuduwa a ciki sai dai lil asaf ba sa samun isasshen mutane kun san dama mutane sun yi so inda za a za a sheki aya ko to wannan shine kenan ba sa samun mutane da amma duk da haka nan suna kokarin su irin wannan ya dace a ce an taimaka musu dan saboda abu ne mai alkhairi barmakon a bar wa'ancin su ta yi kenan kuma a karfafa ma wa'annan gwiwa wanda su a cikin al'amarin nasu babu sabon Allah face karantarwa da abin da ya kama da haka wannan shine kenan mala yake cewa wa an ali radiyallahu anhuma anhu qala daga ali Allah ya dada shi ya ce minas sunna yana daga cikin sunna malamai suka ce qaulu sahabi minas sunna lahu hukmun rafi'i idan kaji an ce yana daga cikin sunna to kamar an ce manzon Allah ne ya ce an gane da kyau ko kamar yana nuhin aikin manzon Allah ne kenan minas sunna yana daga cikin sunna an yakhruja ila al-eid mashiyan mutun ya huta zuwa idi a ƙasa ba tare da ya hau wani abu ba rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito sa wa hassanahu kuma ya inganta sa an gane da kyau ko kenan sunna shine a je ƙasa sai idan da uzuri idan da uzuri na tahiya wuri mai nisa irin wannan kuma sai a tai a mikir suna a kan dabbar babu lahi a kan shi wannan shi ne kenan kenan abin da ya yi dacewa shi ne a je ƙasa in ba ta samu ba sai a hau abun hawa a tai wannan shi ne ce imamu turmizi rawaito sa wa hassanahu kuma ya kyautata wannan hadisin wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah annahum asabahum matarun ruwan sama ya same su fi yawmi idin a ranar idi fasalla ma'ana a ranar wata idi tunda ya zo da na kira ba a wace shekara ba ce a ranar wata idi fasalla bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya musu salla salatal idi sallar idi fil masjidi a cikin masallaci rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa bi isnadin layyin da sanadi wanda yake akwai rauni a cikinsa jayid wannan hadisin ko bai inganta ba haka ne ake yi idan da larura sai a yi aina a cikin masallaci an gane da kyau ko kina a takaice wannan hadisi na nuna ashe mafi dacewa shine a yi a waje idan da larura sai a yi a cikin masallaci wannan shine sunna idan babu larura aka yi a cikin masallaci to ba a cewa sallar ba ta ba sai dai an saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muku a nan garin akwai masallacin da gai suna yi haka akwai hili a waje amma ba za a yi a waje ba sai a yi a ciki wannan saba ma sunna ce wannan shine kenan nan muka zo karshen babu salatul idaini babu bayani akan ladabi na idi to ƙarin bayanin abin da ya shahi idi kowace sallah ta idi tana da kabbarori kowace sallah ta idi tana da kabbarori sallah karama kabbarar ta tana farawa da an ce an ga watan shawwal da an ce an ga watan shawwal watan sallah karama za a fara kabbarorin nan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar lillahi alhamd za a yi ta kabbarorin nan sai an kare idi idan aka kare idi shikenan kabbarorin sallah karama ya mi sun yi mi sun kare shine ma'anan wali tukmilu iddata ai وإذا أكملتم عدة رمضان لتكبروا الله على ما هداكم أي كبروا الله على أن وفقكم بصيام رمضان إذا كوكا غوتا كوكا كاري kwanakin رمضان to ku yi kabbarori kabbarorin nan godiya ce ga Allah madaukakin sarki da ya ba ku damar yin azumtar watan Ramadan kina ana kabbarori an gane da kyau ko sannan sai kabbarori na sallah babba ita kuma sallah babba kabbarorinta suna farawa ne daga lokacin da aka sabko daga idi har zuwa kwana nawa kwana nawa kwana uku a yamun tashriq an gane da kyau ko kenan bambancin ta da na kabbarori na sallah karama wannan shine kenan to kahin mu ci gaba muna iya bada kowa ko tambaya bi zuwa uku akan abin da shahi sallah kawai in yaso sai mu ci gaba tunda mun kare babin sallah mhm na'am jazakum Allah khairan wannan masha Allah tambayar ka ta zo daidai lokaci kabbarori na idi Allahu akbar zaka rungume hannu ne sauran kaitin su Allahu akbar Allahu akbar ko kuma a zaka daga hannu an gane da kyau ko jayyid to karara babu hadisi ingantacce da ya nuna manzo Allah yana daga hannu a sauran kabbarorin akwai hadisin da yazo amma malamai sun ce bai inganta ba to amma an samu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai wanda yake daga hannu daga cikin su Ibn Umar misali yana daga hannu to malamai suka ce da a ce ko bai samu daga manzon Allah ba da ba zan yi ba da ba zai yi ba musamman Abdullahi bin Umar da ya shahara a tsakanin sahabbai da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ido ruhe kuma inda dama haka ake so to shi a wajen koyi da manzon Allah ma na ƙarshe ne an gane da kyau ko shine lokacin yana dan karami an dawo daga yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata itanya ta yi ƙasa hakan ga to sai manzo Allah da yazo ya duka dan saboda kada ta kirce shi shi ma Abdullahi da yazo yana dan karami da zai wuce shi ma sai da ya duka duk da ba ta kai gare shi dan me yasa kai haka manzo Allah yayi an ga da ko shine duk inda ya ji labarin an ce manzo Allah yayi sallah to sai yayi balaguro ya je wurin nan daidai wurin nan tak tak shi ma yayi sallah wannan shine kenan to an samu yana daga hannu kenan wannan sai malamai suka ce kenan a daga hannu shi yahi amma idan mutum bai daga babu laihi amma ta farkon da ita sai an me sai an daga hannu amma sauran babu laihi mutum ya daga hannu don koyi da Umar da, da Ibn Umar wanda yake kuma ana tsammanin ya gane shi ne daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina abin da ya alkhairi shine mutum ya daga hannu ya daga hannu insha Allah jayyid mhm alaikum assalam wa rahmatullah na'am mhm mm na'am na'am wanne yahi jazakumullahu khairan wannan tambayar ta nuna fiqhun tsoho an gane da ke ko wanne yahi bai ce wanne ne daidai ba an gane da ke ko wannan shine kenan jayyid wannan na so in tabo shi a cikin hudu ba ma an sanihu illa shaitan dan akwai wanda min tambayar nace insha Allah muka zo hudu ba zan kawo wannan mas'alar kuma wanda suka saru muhadara da muka yi ta radda aka ga Ramadan a nan markas na nurul furqan mun tattauna wannan mas'alar an gane da kyau ko an rawaito akan cewa manzo Allah sallallahu kamar yadda muka kawo a hadisi a cikin hutuba Aisha take cewa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka manzo Allah bai wuce raka'a 11 a ramadan ko wajen ramadan wannan muka ce kamar min babil galaba kamar abun da yake yawan yi ne to sai ta nuna ga yanayin yanda yake sallar tace yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna yana raka'a guda hudu kada ma ka tambayi tsawonsu da kyawansu mana jimawar tana kai makura ta ce thumma yusalli arba'an thumma wannan littarahi ce mana ana samun hutu a tsakani an gane da kyau ko thumma yusalli arba'an fala tasalu an husnihinna wa tulihinna sannan sai sallaci raka'a hudu kada ka tambayi tsawonsu da kuma kyawansu sannan ya huta thumma yusalli thalathan sannan ya sallaci raka'a guda uku sune wutiri an gane da kyau ko to wannan hadisin shine malamai suka yi ma fasarori daban-daban wasu malamai suka ce arba'an kin nan da Aisha ta ce ana nuhin yana raka'a guda hudu ne bai zamnawa sai ta karshe ya mi ya zamna sai ya sallame ya tsaya ya huta ya tashi wasu raka'a hudu jire da juna sannan ya zamna ya sallame ya tashi raka'a uku jire da juna sannan ya zamna ya sallame an gane da kyau ko wasu suka ce a'a abin da ake nuhi shine raka'a biyu biyu yake so biyu sai ya zamna ya huta ya tashi ya raka'a biyu biyu so biyu sai ya zamna ma'ana ba haɗe su ba yake yi abin da aisha take so ta nuna anan shine yana hutu bayan kowace raka'a hudu ba wai haɗe rako'in yake ba kuma wannan shine magana wadda ta inganci an gane da kyau ko wannan da ina nima akan waccan fatawar ta cewa ana iya raka'a hudu jere da juna amma abin da ya inganci shine biyu biyu ne manzon Allah yake yi domin an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da ya ya kamata ai sallar dare sai ce salatul layli mathna mathna sallan dare raka'a biyu biyu ne ake biyu a sallame biyu a sallame an gane da kyau ko to kuma akwai kaida a wajen miki da suna aljam'u bainal adilla an gane da kyau ko suke cewa idan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da aikinsa sai aka samu cin karo a miki da suna a zahiri to za a yi aiki da maganarsa ce an gane da kyau ko aikinsa ne in ma an fasara da cewa hudu hudu yake sallame to wancan aikinsa ne amma to da aka tambaye sa ga maganar sa kenan maganar ita za a aiki da ita akan mi akan mi akan aikin nasa an gane da kyau ko magana mafi inganci shine tarawihi abin da ya kamata shine a yi ta raka'a biyu biyu haka aka rawaito sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi wanda su suka nakalto maganar daga manzon Allah sai malamai suka ce wannan masu cewa ai raka'a hudu hudu kuskuren fahimta ne kuma a da haka nake amma daga baya na gane cewa wannan magana ita ce mafi mafi inganci kuma mafi yawanci raka'a hudu hudun nan so da yawa zaka ga ana sa mutane a cikin rikici an gane da kyau ko wannan shine akwai wanda zaka gani in ya zo raka'a ta biyu sai ya zamna yayi tahiya sai ya tashi ma ba tare da ya sallame ba kun ga wannan kuskure ne shi kuma an kamanta sallar da mi da sallar la'asar da azahar alhali kun ba a son haka nan an gane da kyau ko wannan shine kenan abin da yake inganci shine ayi biyu biyu a sallame ayi biyu biyu a sallame ba kun gane ko jayyid masha Allah to aha malam bismillah alaikum salam tsawon surori a cikin sallar tarawihi ita wannan babu wani kaidi akan akan tsawon sallah abin da yake dai mu shine mutum ya dibi wanda suke a bayan shi ka dibi wanda suke a bayan ka an gane da kyau ko manzo Allah yake cewa ad-da'ifu amirur rakbi ma'ana ko da yaushe mai rauni ake dibi ake dibi in kaga bayan ka mafiyanci tsohi sun yawa sai ka takaita in kuma ka gani masha Allah gwaraza ne irin su Abdurrahman irin su Abdul Malik ya so sai ka tsawaita yanda kake so wannan shine kenan wannan shine amma ɗabi'ar sallar tarawih wa jima ake yi malamai suka ce hutun nan da ake tsaya ana yi hutu ne na gaskiya wai ba wai hutu bane kawai na na ramzi misali rako inda muke guda hudu ba su ma bukatar hutu to amma ana yi idan saboda sunna shine a tsaya a huta wannan shine kenan jima wanda ake nesa ake tsaya hutawa na'am Alam Muhammad an hita a babin sallah mu sallah muka ce sallar idi amma an shiga a cikin tarawihi akwai ta sallar idi na'am ina shi baya na'am jazakumullahu kun ga tambaya mai mai mai alaka da babin mu ka zo wajen idi sai ka samu raka'a guda baka samu raka'a ta biyu ba yanzu to raka'a ta biyu da zaka cikawa yayi kamata ka kawo ta an gane da kyau ko in qada'i ne zaka yi zaka yi me zaka yi raka'a guda nawa bakwai in itmami ne zaka yi zaka yi raka'a guda nawa guda biyar kabbara hi subhanallah zaka yi kabbara guda biyar wannan kuma shine magana mafi inganci kai wadda ka samu tare da liman ita ce ta horko gare ka kenan idan zaka tashi ka kawo ta biyu zaka yi kabbara guda nawa biyar zaka yi an gane da kyau ko wannan shine kenan to mu liƙe ta ƙarshe sai mu ci gaba ko jayyid aha bismillah jazakumullahu khairan wannan tambayoyi su ne ke so a jayyid to yace game da kidan mata ya halatta su yi amfani da kida na zamani ko kuma bai halatta su yi da shi ba idan muka lura da hadisin abu huraira eh, hadisin abubakar da ya zo ya iske suna kidi ya ce amizmaru shaitani fi baiti rasulillah alama ce akan cewa me kidan dai irin kidan da aka haramta ne isko ana yi an gane da kyau ko kenan sai nuna babu laihi su ma su sa miza su cashe an gane da kyau ko wannan shine abin da zahiri yake nunawa wannan shine kenan domin akwai kidan da wanda shi a asali ma an halatta ma mata duk wata munasaba su yi shine kamar irin kidan kwaryakin nan wannan duka malamai mafi yawanci sun tayi akan babu lahi akan shi to irin wannan na zamani wanda yake kai da kanka da kaji ana yi kasan da kamar shedan ne ke ke kada maka kai ba kai ma ke kada shi ba to ka san wannan shine kenan abin da yake zahiri shine kowane irin kida shine abin da yake zahiri wannan shine kenan kenan irin su me yake da suna wannan kidan da bella ya wuce ya isko matar shi matar shi tana yi menene ma me yake da suna ko babu wanda ya abin gakin nashi ita shekarar shi arba'in da matar shi bai taba jin tana waka ba sai da je tana waka mice ce a dogon ja ta a dogon ja akwai wani abu da yake faɗi a yau sama mata ko yau ba to kun ga irin nan babu da hiran nan ran na a samu su ta sama mata shi ta tuma sama suna haɗuwa kenan a ran sallah babu babu lahi akan wannan wannan shine abin da zahirin ya nuna wannan shine kenan jayyid to mu tashi babu salatil kusufi malai ce babu salatil kusufi babu mai bayani akan sallar kisfewar rana akwai al-kusuf akwai al-khusuf al-kusuf huwa dhahabu daw'i shams shine hasken rana ya tai shine sai a ce an yi kisfewar rana akwai khusuf shine dhahabu nurul qamar shine hasken wata ya tahi shi ake ce ma khusuf kenan kusuf da khusuf akwai kuma malaman logan da suke suke ganin cewa kowanne ana ana dora masa wannan amma magana mafi inganci shine al-khusuf huwa ma ta'allaka bil qamar wal kusuf ma ta'allaka bis shams kisfewan rana to me ake ce ma kisfewar rana malamai suka ce kisfewar rana shine kaman yanda dai aka saba a Hausa ana cewa idan daddare ne me yake da suna sai a ce rana ta mi ta kama wata an gane da kyau ko haka nan ne hatta malaman kimiyya haka suka nuna kaman haduwar tauraru guda biyu ne in suka ce tauraru duka abin da yake sama irin su etoile irin su tarmamuwa irin su rana irin su wata duk tauraruwa ne to haduwansu kowanne dama da hanyar shi to akwai lokacin da ake samun akasi sai wani ya biyo ta hanyar wani idan wani ya biyo ta hanyar wani to sai wani ya hi karhin wani an gane da kyau ko misali rana da wata sun kwatse sai ranar ta amshe hasken wa ta tuhe ta tuhe hasken wata ko kuma shi watan ya tuhe mi ya tuhe hasken rana to wannan shine kenan shi samu a a can gida idan aka irin wannan sai a hito ana waƙe rana saki ba wanke gobe ba ya koma ba jibi ba ya koma ba abinda ake kenan to kenan sai nuna cewa a ɗabi'ance mutane ma sun saba da cewa abun ya ta'allaka da rana ne idan daddare ne idan kuma da rana ne abin ya faru kenan ya ta'allaka an samu matsala ne wata yanzu shine ya hikarhin rana wannan shine kenan mala ce anil mughira ibn shu'ba kenan idan aka samu wannan akwai abin da ake ga abin da ake yi mala ce anil mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu qala daga mughira dan shu'ba Allah ya da shi ya ce in kasafati shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam rana ta kisfe ma'ana hasken rana ya tahi a zamanin ma'aikin Allah yawma mata ibrahim aka yi daidai ran da ibrahim ya rasu ne faƙalan nasu sai mutane suka ce in kasafati shamsu limauti ibrahim rana ta kisfe hasken rana ya tahi dalilin mutuwar ibrahim faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna shamsa wal kamara lallai rana da wata ayatani min ayatillah ayoyi guda biyu ne daga cikin ayoyin Allah la yankasifani limauti ahadin ba sa kisfewa don saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko don saboda rayuwarsa fa'ida ra'aitumuhuma idan kuka gansu fad'ullaha ku roki Allah wa sallu ku yi sallah hatta tankashifa ma bikum har sai abin da ke tare da ku ya yayi ko kuma hatta tankashifa har sai rana ta bayyana ta yayi wa fi riwayati lil bukhari a wata riwayati imam al bukhari hatta tanjali har sai rana ta bayyana shine tanjali ay tazhar tabruz walil bukhari imam al bukhari min hadith abi bakra radiyallahu anhu fa sallu ku yi sallah wad'u ku yi addu'a hatta yukshafa ma bikum har sai an yaye muku abun da ke tare da ku wannan hadisin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ran da Ibrahim ya rasu rana ta kisfe hasken rana ya tahi sai mutane suka ce suka canfa shi da cewa ai dalilin mutuwar ibrahim ce rana ta kisfe to shine sai manzon Allah ya ce musu rana da wata ayoyin Allah ne hasken su baya tahiya face da izinin Allah maɗaukakin sarki idan kuka samu wannan to ku yi sallah ku roki Allah har sai wannan abin ya yayi muku domin su a can da sun ra'ayinsu shine da kaga wannan ya faru to ɗai cikin biyu ne imma an aihi wani babban mutum ko kuma wani babban mutum ya rasu kamar yadda mu muka saba a can da irin wannan flashkin da ake gani ta wuce wannan hasken da ake gani da dare ya wuce a tauraron da ke faduwa ko jayyid sai su ce menene a wani babban ya mutu asalin shi jiho shaidan ne amma kamar alaman kamar tauraruwa ne shi sai a ce tauraruwa akwai hausan da suke tauraruwa ta haɗi ma'ana sai a ce wani babban mutum zai mutu sai a ce to gobe gobe ku saurari munin labari wannan shine kenan kamar yadda suka canfa in aka yi idi a ran juma'a to sai wani babban sarki ya rasu to kuma Allah madaukakin sarki sai sai ya bar su da abin su mafi yawanci kuma haka ake samu akwai juma'a da aka yi hakan hakan na manta wanne daga cikin sarakai ne ya rasu to shi yasa ma wata a nan sai mutane suka fassara da cewa a duk lokacin da sallah ta faɗo juma'a in gwamnati ta ce ba za a yi ba sai a ce ƙarya ne suke don saboda kasa mutu ne alhali kuma wannan duka wannan ba dalili ba ne wannan shi ne kenan jayi to kenan sai nuna sunna idan aka yi wannan eclipse solar kin nan haka suke ce mashi da turanci ko idan aka yi shi abin da ake so shine a yi a yi sallah a yi addu'a an gane da kyau ko jayi ما ليتي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف manzon Allah ya bayyana karatu a sallar kisfewar rana sai nuna cewa karatu a wannan sallar anami jahara bi qira'atihi ya bayyana karatunsa fa salla arba'a raka'atin sai yayi raka'o'i guda hudu fi raka'ataini a cikin raka'o'i guda biyu wa arba'i sajadatin da sajada guda hudu ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa hada lafzu muslim wannan lafazi na muslim ne wa fi riwayati lahu a wata riwaya tasa fa ba'atha munadiyan yunadi sai ya tura mai kira yayi kira as-salatu jami'a a zo a yi sallah a jam'i a zo a yi sallah a jam'i wannan hadisin har yanzu abin da yake namuna idan wannan kisfiyar ranar ya samu abinda ake so shine a koma ga Allah madaukakin sarki a koma ga Allah madaukakin sarki kishiyar kuma yanda ake yi mu da yanda muka sani a can yanda ake yi da biduduwa da ganga ake hitowa a ta kiɗi wayo mu Allah mun tuba wayo mu Allah mun tuba to kun gani tuba tuba an hada shi da sabon Allah kun maza da mata a cakudu ana ta yi jahiliya kenan an gane da ke ko a mata satuwahin maza to kun ga mu can ba ba haka na amma dai maza da mata ana haduwa mata satuwahin maza maza satuwahin mata to kaji ana wayo mu Allah mun tuba wannan shine to kun ga wannan kuskure ne wannan jahiliya ce sallah ake yi kuma a bayyana karatu a tattaro mutane su zo masallaci ayi wannan shine to ya ake yin sallar ga hadisin zai bayyana mana yanda ake sallar ta kisfewar rana malai cewa an ibni abbasin radiyallahu anhu ma qala daga ibnu abbas allah ya da shi ya ce in khasafati shamsu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya tahi a zamanin manzon allah fa salla sai ya salla fa qama qiyaman tawilan sai yayi tsayuwa mai tsawo nahwan min qira'ati surati al-baqara kwata muka cin karatun suratul baqara thumma raka'a ruku'an tawilan sannan sai ruku'i ruku'i mai tsawo thumma rafa'a sannan ya tashi faƙama ƙiyaman tawilan ya yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal ƙiyamil awwal sai dai bai kai tsayuwa ta farko ba sun maraka a ruku'an tawilan sannan sai ruku'i ruku'i mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwal bai kai ruku'i na farko ba sun masajada sannan ya sujada sun maƙama ƙiyaman tawilan sannan sai tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunal ƙiyamil awwal bai kai tsayuwa ta farko ba ثم ركع سنن ركوعي ركوعا طويلا ركوعي مي تسو وهو دون الركوع الاول بكي ركوعي نفرقو با ثم رفع سنن سي دغو فقام قياما طويلا سي تسيوا تسيوا مي تسو وهو دون القيام الاول بكي تسيوا تفرقو با ثم ركع سنن ركوعي ركوعا طويلا ركوعي مي تسو وهو دون الركوع الاول بكي ركوعي نفرقو با ثم سجد سنن سجد sun sarrafa sannan sai sallame wa katta jallati shamsu sai ga rana ta bayyana fa khataba nasa sai ma mutane hutuba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin imam al bukhari ne wa fi riwayatin li muslim aw ta riwaya ta muslim salla hina kasafati shamsu yayi salla lokacin da rana ta kisfe thamani raka'atin raka'o'i guda takwas fi arba'i sajadatin a cikin sujada guda hudu jayid wannan hadisin yana siffanta ruwayin buskari mu idan ruwayin sai mu fassara gaba ɗai wa an aliyin mithlu zalik an karɓo daga ali kwatamkacin haka walahu an jabir radiyallahu anhu har yanzu akwai gare sa a riwaya ta jabir salla sitta raka'atin ya yi salla rako'i guda shidda bi arba'i sajadatin da sujada guda hudu wali abi dawud a riwaya ta imamu abu dawud an ubayi bin ka'ab salla ya yi salla faraka a hamsa raka'atin sai rako'i guda biyar wa sajada sajadataini yayi sujada guda biyu wa fa'ala fi thaniyati sai ya aikata a raka'a ta biyu mithla dhalik kwatankwacin haka wannan riwaya bata inganta ba an gane da kyau ko jayyid cikin wannan riwaya riwaya ta inganta shine ga yanda ake sallah ta kisfewar rana jumlatan dai rako'i guda hudu ake yi sujada guda nawa sujada guda hudu idan aka zo aka fara karatu ana tsayuwa mai tsawo karatu mai yawa kun ga raka'a ta farko ma kusan suratul baqara manzo Allah ya karanta gaba daya a ciki idan aka yi raka'a ta farko aka kare karatu sai a yi ruku'i idan aka yi ruku'i sai a dago marmakon a tai sujada sai kuma a ci gaba da karatu idan aka yi karatu sai a je a yi ruku'i na nawa na biyu idan aka dago ruku'i sai a je a yi mi a sai a je a yi sujada an gane da kyau ko idan aka je aka yi sujada sai kuma a ƙara ɗagowa an gane da kyau ko sai a yi ruku'i ɗaya a yi ruku'i biyu kuma sai a ƙara komawa a yi sujada shine arba'u raka'atin fi arba'i sajidatin ruku'i guda biyu ake yi sai a yi sujada guda biyu ruku'i guda biyu sai a yi sujada guda biyu an gane da kyau ko akwai kuma wadda ake yi sai an yi ruku'i guda hudu sannan sai a yi sujada guda biyu sai an yi ruku'i su guda hudu sannan sai a sujada guda biyu an gane ko kina wannan shine bambanci tsakanin me yake da suna me yake da suna sallah ta kisfewar rana da sauran salloli ita rako'in ake yi guda biyu sannan sai a zo a yi sujada guda ko kuma a yi sujada biyu a yi rako'i biyu sai a zo a yi sujada guda ko a yi sujada guda biyu sai ya hudu hudu ko kuma a yi rako'i guda biyu sai a zo a yi sujada guda a yi rako'i guda biyu a yi sujada guda har a yi raka'a guda takwas ya kasance gaba ɗaya an kilga an yi sujada guda nawa guda hudu an gane da kyau ko wannan shine kenan ban san an gane da kyau ba akwai wanda bai gane wannan sallar da kyau ba a ƙara bayyanawa jayid jayid a ruwayin da suka zo ruwaya ta farko ita ce ga ta nan ta can sama fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'i sajadatin an gane da kyau raka'a guda biyu za ka yi ba ka yi sujada ba idan ka yi raka'a ɗa biyu sannan sai ka zo ka yi mi ka yi sujada guda biyu sannan sai ka taso ka komo kuma ka yi raka'a guda biyu sannan sai ka koma ka yi mi ka yi sujada guda biyu shine arba'u raka'atin fi arba'i sajadatin an gane yanzu wannan shine nau'i na farko subhanallah a ku sujada tana shiga ciki ko a to to bari ai muku mai dalla dalla ko yawwa to bari ai mai dalla dalla dai yanzu mun zo mun kabarta sallah Allahu akbar an fara an yi alhamdu an yi suratul baqara sai a zo a kama goyayya a kama goyayya kun ji Hausa ko to a kama goyayya an kama goyayya sai ai sami Allahu liman hamida alhamdulillahi rabbil alamin ai wata kira'a an karanta alhamdu da suratu da suratu ali imran sai ai allahu akbar a kama goyayya an kama goyayya sau nawa sau biyu idan aka dago daga kama goyayya sai a je ai sujada sujada guda nawa guda biyu sujada ruku'i kama goyayya biyu sujada nawa sujada biyu yanzu sai a da sai a taso in an yi sujadan nan guda biyu sai a taso ba a zamnawa sai a taso a yi karatu a kama guwayya a taso a yi karatu a kama guwayya in an taso sai a je a yi sujada guda biyu sai a zamna sai a mi sai a sallame an gane da kyau yanzu wannan shine jayyid to bayan ta ga wani nau'i na uku shi kuma wannan nau'i na uku shine samani raka'atin fi arba'i sajidatin an gane da kyau ko raka'a kama guwayya sau takwas sujada guda nawa guda hudu shi kuma ya ake yi lokacin da aka kama goyayya sau biyu idan aka je aka yi sujada sujada guda za a yi marmakon a yi nawa marmakon a yi biyu sai a dago a yi a kama goyayya sau biyu sai a je a yi sujada an gane da kyau ko an yi raka an yi kama goya sau nawa hudu sujada sau nawa biyu to kuma sai a yi irin shi haka nan sujada hudu kama goya nawa takwas wannan shine kenan wannan su ne wanda suka inganta akwai wanda suka zo za a yi uku uku a kama goya sau uku an gane da kyau ko ya an kama goya sau uku sai a yi sujada guda biyu a taso a kama goya sau uku sai a yi sujada guda nawa biyu an yi kama goya sau nawa shidda sujada nawa hudu to wannan ina tsammani ita ce ruwayar da bata inganta ba jayid in gani yawa ita ce ruwayar da bata inganta ba wannan shaz ne riwaya ce shazza wanda suka inganta wannan su ne su biyun na kama goya sau takwas da na kama goya sau hudu wannan shine kenan sai hadisi na gaba mala ya ce wa an wane ne yawwa wa an ibni abbas radiyallahu anhuma daga ibnu abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa kala ya ce ma habbat rihun qattu iska bai taba kadawa ba illa jathan nabi sallallahu alaihi wa sallama ala rukbatayhi face sai manzon Allah ya gurhwana akan gwiwowinsa ga ƙasa wa kala sai ce Allahumma ja'alha rahma ya Allah ka sanya ta rahma wala taj'alha azaban kada ka sanya ta azaba rawahu ash-shafi'i imam ash-shafi'i ya rawaito wannan hadisin an gane da kyau ko wa tabarani da imam tabarani wa anhu ha yanzu da gare sa annahu salla fi zalzalatin yayi salla a wani girgiza ƙasa da aka yi sitta raka'atin rakau'i guda shidda wa arba'a sajadatin da sujada guda hudu wa qala sai ce haka da salatul ayat haka ne sallah ta ayoyi rawahul baihaqi baihaqi rawaito wannan hadisin wa dhakara shafi'i imamu shafi'i ya ambata an ali radiyallahu anhu mithlahu daga ali kwatankwacinsa duna akhirihi sai dai babu karshen haka za salatul ayat babu shi a cikin riwaya ta al shafi'i wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da iska ya buga da ya ga ana iska sai hankalinsa ya tashi sai ya gurhwana a ƙasa ya ce ya Allah ka sanya shi rahama kada ka sanya shi azaba me yake tuna ma manzon Allah azabar da aka masuwa adawa ko wannan shine kenan adawa azabar da aka yi musu shi yake tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe mu ma haka ya kamata duk lokacin da muka ga wannan tsananin iskakin ya dace a ce ya tona mun da cewa yana iya zamanto azaba sai mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi maimakon ana iska kana zagin iska wannan kuskure ne ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu riha kada ku zagi iska fa innaha ma'muratun domin ita umurtar ta ne ake yi an gane da kyau ko kenan idan ka zagi iskan ba iskan ka zaba ka zaga ba wa ka zaga wanda ya turo iskan shi ka zaga shi yasa baya baya dacewa kamar yadda kuma baya dacewa zagin zamani ce wannan zamanin wannan lalataccen zamani shi ma hadisi manzo Allah ya ce la tasubbu dahra fa inna Allah huwa dahru kada ku zagi zamani domin Allah shine zamani na sha ka muku wannan baiti ne Imam Shafi yake cewa nu'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana muna zagin zamaninmu alhali zamani baya da aibin komai mu ne ke da aibin dama mu ne zamani idan zamani lalace to ba shi lalace da kanshi mu muka lalata shi wannan shine kenan kenda baya daga cikin ɗabi'a ta mutunan kirki ya kasance yana zagin zamani ko kuma yana zagin ƙasar da yake a cikinta nan ne ƙarshen wannan babin ko jayid a ƙarshe akwai abu mai muhimmanci da ya gayi ya ce wannan sanar ta kisfewar rana ba sai kisfewar rana kawai ake ma ita ba duk in wata aya ta faru idan aka ce aya shine wani abun mamaki da zai zo ya afku kamar irin su girgiza ƙasa ita ma aya ce idan aka samu wannan ana iya ai irin wannan sallar an gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa kun gani anan muke suna da ƙarshe a wannan riwaya ce haka da salatul ayat haka ake yi idan wata aya ta faru irin sallah ta iska mai tsanani wanda ya kai yana yana biyawa da gidajen mutane irin haka ambaliyar ruwa idan ana yi duka ana iya a irin wannan sallolin kamar yadda wannan muke da suna wannan muke da suna abin ta nuna jayyid nan za mu dakata kenan gobe insha Allahu sai mu tashi a sabon babi muna da minti biyar mhm na sunna shine a haɗu jama'a a yi ta a haɗu jama'a a yi ta amma idan babu jama'a sai kai kai kadai an gane da kyau ko wannan shine kenan kun ga wannan sunnar kuma ta karanta ta karanta sosai irin a ce an samu irin wannan girgiza ƙasa ko kuma a ce an samu irin wannan kisfewar rana kin ko wata kaga an ce a taro a zo a yi wannan sallar ana mantawa sai dai sunna ta alkunutu ita ɗaya ka tuno da ita ko lokacin da wuya ta yi wuya na jima ni ban ji an ce ba a zo a taro jama'a ya alkunutu sai da imanin makaron ya samu gaba ko jai wannan haka ne wannan shine sunna wannan shine sunna a tuna amma dai kada ya zamanto sai bala'in ya tsananta sosai za a turuwa da Allah madaukakin sarki in muka yi haka mun yi kamar mushrikai ko idan suna a cikin ni'ima sai a manta da Allah amma da an shiga a cikin bala'i a wannan lokacin za a za a tuno da Allah madaukakin sarki shi yasa manzo Allah yace ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda ka tuna da Allah lokacin da kake cikin jin daɗi zai tuna da kai lokacin da kake cikin tsanani na'am sosai ya zo a riwaya ta asma radiyallahu anha yar abubakar ta ce ta zo gidan manzon Allah sai ta isko ana wannan sallar da yake gidan aisha ta zo da ta zo sai ta isko ita ma aisha tana sallar tana magana sai aisha ta yi mata alama ta ce mata biki gani ba sama ta nuna mata sama da ta kalli sama ta ce eh to sai ita ma ta shiga sallah ta ce ana a cikin sallar tsananin jima wanda aka yi shi da ta faɗi ta some tana faɗuwa can ta horhodo ta tashi an gane ke kuma ta ci gaba da sallah wannan shine kenan kuka sai nuna mata su ma suna yi dan me yasa dan saboda jima wanda ake a cikin a cikin sallar ta some ta tashi ta ci gaba wannan alama ta kiyamul laili kenan ko masu kwana ana cikin sallah ka faɗi to kada dan ka faɗi kace ka bai hushi da sallar kenan ka ci gaba shi alkhairi wannan jarabtawa ce a cikin ibada akwai jarabtawa wannan shine kenan na'am aha mu ko mun na'am eh addu'a da ake yi wasu suna daga hannuwa wasu kuma suna eh wasu jayyid abin da yi shine a daga hannu ya tabbata a sunna kan cewa manzo Allah yana daga hannu abin da yi shine a daga hannu asali babi na daga hannu a cikin addu'a malamai suna kasasa gida uku akwai inda yake dole ne a daga hannu akwai inda yake mustahabbi ne a daga hannu akwai inda yake bid'a ne a daga hannu an gane da ke ko inda yake dole ne a daga hannu shine sallar roƙon ruwa ita dole ce a daga hannu kuma daga hannun sama ake dagawa an gane da ke ko haka ake yi sai ana ganin nan ne wannan shine kenan a wannan Allahumma aghithna sai an daga hannu inda ba a daga hannu shine lokacin da ake hutuba addu'a ta hutuba yana yi ba a daga hannu sai dai daga dan yatsa shi wannan ya tabbata a sunna manzo Allah ne daga dan yatsa amma a daga hannu haka wanda ya wannan yayi bid'a yayi laihi to inda shi kuma mustahabi ne a daga hannu shine inda ba a rawaito cewa manzo Allah ya daga hannu ba kun ba a rawaito cewa bai daga ba an gane da kyau ko to sai a tahi da shi ayi istishabul hal me istishab asali siffa ta addu'a ya ake yi daga hannu ake to shine duk inda ba a ce manzo Allah ya daga hannu ba kuma ba a ce bai daga ba to a wannan an yi so ami a daga hannu an gane da kyau ko kuma misali yanzu mun kare karatu da za mu ce mu liƙe da addu'a babu lahi mutum ya daga hannu shi aka yi so idan bai daga ba kuma duka babu lahi akai wannan haka al-imam ibn usaimin shi wannan bayanin sosai a cikin sharhu arba'un an-nawawi da yayi karkashin hadisin nan na rajulun ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama' to a ƙarshen wannan ne wannan bayanin mai faɗi na raba wuraren ɗaga hannu a cikin addu'a zuwa gida uku tambaya ta ƙarshe minti biyu ne ya saura a hawa malami eh sosai a magana mafi inganci shine ba hudu ba ba ita ake cewa tunatarwa ake cewa ita ba a ce mata hudu ba an gane da kyau ko? tunatarwa ake yi domin ya zo a wasu ruwayoyi akan cewa da manzo Allah ka kare wannan da ya juya daga zamne sai musu wa'azi ya ce wannan ayoyi ne daga Allah maɗaukakin sarki yana turo su ne don ya tsoratar da bayansa an gane da kyau ko sai nuna ita ba hudu ba ake ba nasiha ake yi domin ita hudu ba daga cikin ladabinta sai an tashi tsaye to shi kuma daga nan zamne ya wannan kenan ana wa'azi wannan shine kenan lokaci yayi kamu kamu wuce ka'ida ai haƙuri insha Allah in so gobe sai mu sai mu ci gaba bakin nawa ya kai ga bushewa inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta muna subhanakallahumma bihamdika kenan muna tunatar da uwa wannan karatun zai ci gaba ne sai in an kai goman karshe za mu tsaida insha Allah domin akwai diya sun aza sai ku sai juma'a juma'a ne da diya sun yi ta kirana daga baya na faɗa musu akwai wanda sai da suka ganshi a Facebook ne suka suka ce ashe kullun kullun ne kenan kullun kullun ne insha Allah sai goman karshe sai mu sai mu tsaida insha Allah a jayyid jayyid shi lazimtar kullun kullun ayi addu'a shi kuma wannan yana yana iya jawowa ya zama wani sabon abu amma babu lahi lokaci zuwa lokaci ayi alike da addu'a insha Allah kenan yau tun da ka tuna mana ba za mu yi ba tun da mun yi wajen hudu ba amma insha Allah gobe sai mu yi wataran kuma sai mu tsallake subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah stuff.